fati a jawabin da malam yake kawa dangane da matsayin ubangiji sati mun karanta bayani akan rububiyya ta ubangiji cewa za mu tashi akan kaso na uku daga cikin tauhidi da malamai sai ka tashi kashi uku uluhiyya rububiyya al-asma wa sifat shine yin imani da sunayen Allah da kuma siffofinsa. Malaki cewa yubidul muslimu ko? Haka ne ko? Ya ce yi wani musulmi bimadin lahi ta'ala min al'asma'i al-husna wa sifatil al'uliya wajibi ne musulmi imani cewa lalle Allah yana da sunaye alhusna masu kyau ma'ana sunayen Allah masu kyau ne wasu fatil uliya siffofin Allah kuma maɗaukaka ne duk siffa da aka danganta wa Ubangiji ko ka san irinta da kai ka sani to ta Allah ba haka take ba ta Allah daban take da wacce ka sani ya ce wala shiriku ghairuhu ta'ala fiha da aka ba a haɗa Allah da wani a cikin sunayensa da kuma siffofinsa yadda Allah shi ɗaya ne to siffar Allah ma daban ce ita kaɗai ce ba irin ta wadda ka sani ba ce yadda Allah shi kaɗai ne sunan sun aka faɗa shi ma daban ne nashi daban ne da wanda ka sani daga cikin bayan Allah gaba gida ya ce wala ya ta'awalu ha kada a samu mutum yana tawilin sunan Allah ko tawilin siffar Allah ko eh wata tsaluha ko kuma yi ƙoƙarin taɗil ɗinta ma'ana ya ƙaryata ko ya kore ƙoƙarin sai ya nuna cewa misali za ka samu kamar jahamiyawa da sha'ira in an faɗi siffar Allah wasu a ƙoƙarin sai sun yi wani ta'adili ko tawili da kuma daga sun ma a ƙarshe sun kore wa Allah siffar da shi Allah ya faɗa wa kansa ko man zai faɗa masa ko sunan da shi Allah ya faɗa wa kansa ko manzon Allah ya faɗa masa a ƙoƙarin irin wannan a madadin kawai su faɗa abin da Allah ya faɗa kai tsaye kai shiru kawai da ka yi imani da abin da Allah faɗa siffarsa ko sunansa babu surantawa babu kayyafawa babu cewa misali kamar kaza na fata an gane sai kuma sai ta ilin ta mana zuwa ƙarshe ma har su cire siffar su kore ta gaba ki ko a ga mun sha ba da misali zaka suna faɗa dangane da Allah cewa ba a cewa ba za a ce Allah fari ba ne ba za a ce baki ba ne haka duk wani mai kana maganar ma haka ba ma maganar da daji ba ne yadda ka san Allah shi zatin Allah na musamman ne nashi na Allah na Allah ne to komai na ubangiji daban yake da ka taba sani shikenan ka huta kawai yadda Allah ya faɗa maka faɗa kai shiru ka yi imani da shi ya abin da yake baka sani ba amma ka yadda ka yi imani saboda Allah ne faɗa ko manzon Allah ne faɗa wa Allah shi ke na kayar da babu surantawa babu ba da misali game da haka to to a gare da suna maganar a kokar a korewa Allah mai ji ne ya ce ba da kunna ba da muna yara ana koya mana ahlari sai a ce as-sami'u mai ji ne ba da kunna ba to me kana magana kawai ka sai mai ji ne kai shiru shi ke kallas ka wuce al-mutakallim mai magana ne ba da baki ba to duk wani mai kasu na fata an gane kawai ka ce yana magana tunda shi Allah ya faɗa yana ji yana ji shi kenan magana ta kare wani irin ji Allahu alam amma dai Allah ya tsena jin ya da yana ji shi kenan magana ta kare yace ina ne la yushbihu hadi sifatul muhrisin ko ba a kwatanta siffar Allah da siffar hadisai ma'ana halittun da Allah yi in aka faɗi siffa ta Allah gani ko ji ko kada ka ɗauko a ranka cewa irin ganin da kai kake yi ne ko irin jin da kake yi ne ba a yi wa Allah haka kawai ka ce shi Allah yana ji Allah yana gani magana ta kare wani irin ji ban sani ba wani irin gani ban sani ba dan Allah bai faɗa bai so ka sani ba bai faɗa maka ba amma ka yarda yana ji ka yarda yana gani duk abin da ya faɗa wa kansa ko manzon Allah ya faɗa game da shi ka yarda yana da su shikenan ka huta lafiya kalau kada ka kawo misali da wani abu da na halittar ubangiji yace fa yatayyifuha ayumathiluha har kana ba da siffar sunan Allah ko siffar Allah ka ce misali kamar kaza ko misali kamar ba a yi wa Allah haka abinda Allah ya faɗa shi ke Allah yake cewa shi Allah yana da hannaye guda biyu kuma duka hannayen Allah dama ne shi kenan kawai kawai ta yi imani manzo Allah ne ya faɗa shi kenan magana ta kare karkata to ta yaya za a yi haka to ka zama hukunci ko na kafirta na fata an gane saboda mun sha buga misali hatta abin da ya shafi karan kanka dan adam kana amfani da shi kana tare da shi amma baka sanya yake ba suna nan babu azumi ko a cikin ka yake kuma ina rayuwa da kai baka sanya yake ba saboda Allah bai so ka san abin ba kuma naka ne kana amfani da shi a cikin ka yake duk duniya waye san ya bacci yake da yake zuwa sai kana cikin tafiya haka bacci kawai kana tuka mota kai bace ku kwashi ka je ka faɗi ko ka kashe mutane kuma kai din ka mutu an yi ba adadi saboda haka ba ikon ka bane ba mulkin ka bane na fata an gane kana bacci in Allah ya ga dama sai farkar da kai ina ba san gane me ka dinna ka farka babu Allah ne ya ga dama ta da kai kana da hankali kana da hankali ina hankalin ka yake me hankali ka san shi ba kana da rai ina da rai to me rai a ina rai yake me kalar rai ba wanda ya sani haka abubuwa ga san ba adadi a jikinka suke Allah ya saka su amma ko su baka sanya suke ba to kuma bare na ubangiji kawai daga Allah ya faɗi siffarsa ka yarda ka yi imani sai ka wuce gurin sai imani ka zama lafiya kalaukiyar ya ce wa zalika haka ne ko wa zalika muhalu kwatanta Allah ko siffar Allah ko buga misali game da siffar Allah ya tsalla abin da ba zai yi ba ba zai yi ba saboda shi Allah laisa ka bisu da shay'un babu wani abu da ya kama da ubangiji wa huwa samiul basir ko duk da haka shi Allah mai ji ne mai gani ne aga aya daya ya faɗi abubuwa masu girma babu wani abu da ka taba sani ba da ya kama da Allah amma kuma shi Allah yana ji kuma yana gani magana ta kare kawai yace fa huwa inna ma yusabitu lillahi ta'ala ma asbata li nafsihi abinda kawai zaka yi shine ka tabbatar wa Allah abu da tabbatar wa kansa wa asbatahu lahu rasuluhu min al-asma'i was sifat kuma ka tabbatarwa da kuma irin abinda manzon Allah ya tabbatarwa Allah na siffa ko na suna sai kai ma ka faɗa ka yi imani da abinda manzon Allah faɗa game da Allah shikenan imanin ka sai cika to wa yanfa anhu ta'ala ma nafahu an nafsihi ka kore ma Allah dukkan abinda shi Allah ya kore ma kansa na siffa ko na suna oh wani fahu anhu rasulahu haka nan abin da manzon Allah ya kore ma Allah na siffa ko rasula kai ma ka kore wa Allah shi kullu ko menene kullu aibin wa naqas duk wani abu mai aibi ko mai naqas Allah ya kore ma kansa manzon Allah ya kore ma Allah to kai ma sai ka kore ma Allah misali zalunci Allah ya kore ma kansa zalunci na fata an gane kar ka taba ji a ranka cewa ga wani abu da ya faru me yasa Allah ya kaza ai wannan kaman zalunci ne akwai masu faɗin irin wannan abu ko daga zata to mu me yasa ga yanki duk inda muke musulmi muna sallah mun yi imani amma mu ne cikin talauci cikin kaza cikin kaza ga tan bangar duniyar arna suna cikin kaza da kaza sai ka mutum kamar yana yana so ya kalubalanci Allah ne yasa Allah ya haka haka da alaka rabu da shi a ransa me yake suna maka kamar an yi zalunci ba a yi wa Allah duk wani na kasu da ka sani ana korewa Allah duk abin da kaga Allah ya yi to ba na kasu bane abun ubangiji inda za a maka bayani gane lalle haka shine mafi cancanta shikenan ba ma wani abu da wuce shi yace ijmalan wa tafsilan kai imani da wannan ijmalan a dunkule wa tafsilan da kuma a rarrabe inda aka kawo siffar Allah a dunkule akai bayanin ta ko sunansa kai imani da shi a haka inda aka kawo a rarrabe ka yi imani da su a haka magana ta kare shi kenan ka huta ya ce wa zalika kadalatin naqliya wal aqliya al atiya mutum zai yi wannan imani ne saboda hujjoji da za a koro maka sunan gaba kaɗan al naqliya na qur'ani da hadisi da maganganun magabata na kwarai wal aqliya da kuma hujjoji na hankali wanda za ma bayani ba aya ko hadisi bane bayani ne za ga lalle lalle a hankali mai lafiya wannan abin da aka faɗa tabbas haka yake ina fata an gane sai yadda malam ya saba sai fara kawo dalilai na nakali ma'ana na hujjoji na aya ko hadisi ko maganar magabata yace abu na farko ikbaruhu ta'ala bi nafsihi Allah ya ba da labari aka da karan kansa an asma'ihi wa sifatihi game da sunayensa da siffofinsa yace qalat iz qala ta'ala inda Allah yake cewa walillahi al-asma'ul husna Allah yana da sunaye masu kyau fad'uhu biha ku roƙe shi da su ka kira sunan Allah ka roƙe shi ya Allah ya rabbi ya hayyu ya qayyum ya badi asmatul adko ya rizal wal ikram sunan Allah ne duk nan har manzo Allah ya faɗi ma waɗansu da cewa sune ismul azam sunan da in ka kira Allah da su to tabbas Allah zai amsa maka saboda girman su da Allah ya ware sa cikin sunayensa to duk sai ka da wannan to Allah yana da sunaye da shi Allah yake da su ku roƙe shi da su ka kira sunan Allah da wannan sigar sai Allah ya amsa maka zaka Qur'ani ya ta kawo siyaki na annabawa su suka tashi addu'o'i suka je suna ta addu'a da sunayen Allah masu girma rabbana kaza kaza kaza ko ga sunan da yawa Qur'ani to kai ma sai ka dauka kai manzo Allah dan abiya cije masa ya je masa kunci abubuwa suka harde sai da kansa mace ya hayyu ya qayyum bi rahmatika asayyi na fata an gane ya hayyu ya qayyum bi rahmatika asayyi idan sahabi yana addu'a ya ce, Allahumma inni as'aluka, bi anni ashadu annaka an tallahu al'ahadu samad, ladi lamin zai walamin walamin kulla kufuwan ahad. Manala ce, ya kira Allah da sunan da in aka kira shi da shi zai amsa, in an roƙe shi zai biya bukata, in an nemi tsari zai tsare. Ba ga duka wani sai ka sani, in za ka yi addu'a, sai ka koro a yi wa Allah kirari da jinjina kafin ka yi wa ka roƙi Allah bukatunka. rikila da bijin addu'a shi ne ka kira sunayen Allah mafiya girma, ka yi wa Allah kirari da yabo da jinjina ko, ka ce alhamdulillahi rabbil alami, arrahmanun rahim, maliki yau mitin, iyaka na abudu wa iyaka na sa'in, ta ce addu'ar rahoko. Aga ka yi wa Allah yabo da jinjina da kuma tabbatar mar da cewa shi kaɗai ne abin bauta kuma shi kaɗai kiramin agaji a gusa taimako, sai ka roƙe shi buƙatar ka sai ya biya maka. suka ce malamai kuma in kana so ka karɓi sosai addu'ar bayan ka kira sunayen Allah misali ya hayyu ya qayyum ka kira sai kuma kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai ka roki Allah bukatunka ko in ka gama neman kuma addu'ar ka gama sai kuma ka tsara salatin annabi a ƙarshe sai ka shafa ka shafa fuskar ka ne baka shafa ba Allah zai karɓa insha Allah Allah ya samu dace da haka Allah ya cewa shi Allah yana da sunaye masu kyau fada uhu biha ku roƙe shi da su ku bauta mar da sunayen wadanda da yake fi asma'ihi kala kuda ka kyale wadanda suke ilhadi a sunayen Allah ko masu kare sunan Allah ko masu yin shishigi su kira wani suna su danganta shi da Allah kamar ya kure shawa lokacin jahiliya su sai suka kirawo asalin sunan Allah Allah ko ya yi wani gujar ta mace ko da lata al'azizu suka ce uzza abin nan suka ce almanan suka ce manata ƙirƙira daga sunan Allah suka yanki sunan gumakansu a ga sun yi ilhadi ko kuma masu maƙarar sunan Allah gaba gida suna tawilinsa da koyewa Allah suna da kira kansa wadda ta karabu da su ƙyalini da su yanzu ubangiji ko ta ji zauna makanu ya amaduna da sannu za a sakanta musu da irin abin da suka aikata na zulumansu Allah ka tsare imanin ya ce wa ƙala subhanahu a wata aya Allah ƙara faɗa kuli da ullaha au da urrahman ka ce musu ko ku kirawo Allahu sunan Allah kai tsaye au da urrahman ko a kira a ce arrahman ko saboda su shawa da mazalla kawo musulunci da Qur'ani ya musu maganar arrahman suka ce a mar da yawmar rahman ba musamman arrahman ba sun yi dare sun san Allah Allah ne ba duk duniya ba wani wanda ke da sunan na Allah sunan Allahu duk duniya ba mai shi sai Allah shi kadai ba taba samun wani karkan sunan ba ina ba san gane suna ne kadai ismul jalala kenan ko ba mai dangantawa kai wannan sunan a duniya ga baki da to da ka sun san da wannan daga zaka ce musu ar-rahman da abin nan misali bismillahir rahmanir rahim daga ce a'a mun san dai Allahu Allah ne to waye kuma ar-rahman waye kuma ar-rahim ko musan da wannan na fata an gane salake ta musa ulida ullah ko kace allah aw da ar-rahman ko kace ar-rahman da sunan allah ayyan ma tad'u duk wanda ka kira a cikin ko allah ko ar-rahman ko ar-rahim duk sunan allah ne ba ma nan ba falahul asmaul husna yana da sunaye masu kyau duk sunan da Allah danganta kansa ko manzo Allah kira kan Allah da shi to suna ne mai tsarki na musamman in ka kira Allah da sunan zai amsa maka na fata an gane yace kama wasafa nafsahu kamar da shi Allah ya kwatanta ya abin nan ya musanta kansa bi annahu sami'un yace shi Allah mai ji ne yana ji basirun yana gani ko wa alimun wa hakimun wa azizun qawiyun azizun latifun khabirun wa shakurun halimun wa ghafurur rahim duka Allah faɗi wannan Qur'ani to Allah aziz ne Allah gafur ne Allah latifun ne Allah karimun duk waɗannan sunayen Allah ne duk wanda ka kira karo Allah da su zai amsa maka dan sunan Allah ne na fata an gane ya ce wa annahu kallama Musa ta kaliman kuma Allah ya faɗa mana Qur'ani cewa lalle shi Allah ya yi zance ya zanta da Annabi Musa magana asalin magana ya yi magana Annabi Musa kuma ya ji magana ya tambayi Annabi Musa wa ma tilka bi yaminuka ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa hushu biha ala ghanami wa lati ma'arib ukra qala alqiha ya Musa fa alqaha fa hiya haka magana Allah ya magana da Annabi Musa ya bashi ba abin da ya bashi to dole ka yi imani Allah ya zanta da Annabi Musa shi yasa saka ce zan ka ce mutum mai sunan sa ce Musa ta ce ni to ba shi bane kalamullah saka ce kalimullah abokin zancen Allah mana sun yi magana da Allah da ya ji magana tamar da haɗi ma tsabar daɗin da ya ji sai ta tuyo Allah qala rabbi arini anzuru ilayk Allah ka bari in ganka mana to ko saboda ya ji zancen Allah bai taɓa jin abin daɗinsa ba. To haga a duniyar sunna dole ka yadda Allah ya yi magana da annabi Musa. Amma waɗanda ba ahalin sunna ba masu aƙidar jahamiyya da sauran asha'ira su suna cewa ba Allah bai magana da Musa ba magana ya ba sa su Allah baya magana su a gurin su Allah ka tsare imanu wa annahu stawa ala arshi Allah ya faɗa mana cewa ya daidaita al'arshinsa ina fata an gane wa annahu kalaka bi yadayhi kuma shi Allah yayi dukkan halitta ne bi yadayhi da hannayensa guda biyu Allah na da hannaye guda biyu a tan wani guri Yahuda suka ce yadullahi magalula ko suka ce ai hannun Allah akwai adam adam keke ba shi da kaza da kaza da kaza Allah ce a yace wa lu'inu bima qalu bal yadahu ba su tsakani hannayensa guda biyu suna shimfiɗe yana shimfiɗe arziki da baiwa liman yadda ya ga dama shikenan hannayen Allah guda biyu ne manzala kuma ya faɗa mana Qur'ani cewa yana da a cikin hadisi yana da hannaye guda biyu dukkan hannayen Allah kuma dama ne babu hagu ce mun yi imani da haka kuma ya yi halitta ya ga cewa Iblisu qala ma mana'aka an tasla dimakar biye dai ake ce masa ko me ya hana kai su zuwa ga abin da na halitta da hannaye na aga Allah ya halitta nabi Adam da hannayensa guda biyu to karka ce kudura ake nufi a a'a kawai yace hannu kawai hannu shikenan ka gama wani irin hannu wallahi ban sani amma dai Allah ya faɗa kuma na yi imani da haka magana ta kare na fata an gane wa annahu yuhibbul muhsinina kuma shi Allah ya faɗa Qur'ani yana son masu kyautatawa al'ihsan masu kyautatawa a gurin bautar Allah masu kyautata cikin mu'amala masu kyautata cikin kirminsu Allah na son su na fata an gane haka kenan Allah yana so yana son abu wa radiya anil mu'minina kuma ya faɗa cewa shi Allah ya yarda da mu'minai yana yarda na fata an gane Allah ya yarda da mu'minai ila gari zalika ila sifati da waɗansu masu mafi daban da ba wannan ba الذاتية والفعلية سفوفي نذاتي da siffofi nake na fi'iliya dukin Allah ya faɗa wa kansa ko manzon Allah ya faɗa kawai ka yarda yadda Allah ya faɗa ka yi imani shine asalin musulunci shine kuma imani ko ka muhabbatihi ta'ala kamar da Allah faɗa cewa shi yana so yana son wasu abubuwa ko wa nuzulihi kuma yana saukowa Allah manzon Allah ya faɗa cewa kullun dare duk daren duniya in an kai sulusin ƙarfi na dare Allah na saukowa sararin duniya ko sama ta ɗaya yana cewa ina mai buƙatar amar gafara ya tashi roƙi gafara a gafarta masa ina mai buƙata na wasu abubuwa da yake so ya roƙa a bashi an ce a wata ruwayar za a zo suna yawo a ban ƙasa mala'iku suna cewa bayan Allah ku tashi mana ga ubangijinku da kansa yake shelanta ku tashi ku roƙe shi ku tashi mana ku roƙe shi ko me kuke buƙata yasa lokaci ne mai daraja mai tsada duk wanda ya kiyaye lokacin a rayuwarsa zaka samu yana samun sauki a rayuwar duniya da jin daɗi da kuma gamawa lafiya insha Allah ka dimanci a ce kullum ta duniya daga karfe uku da rabi zuwa hudu biyar kullum idan ka biyu adana kalli da ce kullum a duniya kai alfijir yana fitowa ne akan idan ka ba kana bacci ba to na kwa albarka a ci dan lokaci ne mai albarka ballantana ai sa'a kana ibada mai kyau a lokacin ballantana ai sa'a bayan kayi sallah kafin qur'anin ka kuma kai zaman dirsa kana kana istighfari har zuwa ka zo salar asuba kuma ka ci gaba da sauran azkar ɗinka har gari ya waye duk wanda ya rike wannan zaka samu yana da albarka mara adadi a rayuwarsa insha Allah Allah ba mu iko haka sai da abu ne mai wahala ga sakamako musamman yanzu a wannan zamanin na bala'i da zuwa al'umma yana ta kalla kallan waya har karfe ukun dare ko biyu sai bacci ya fashi shi kenan don zai tashi kuma a ga akwai wahala ya suka ce duk mai sanya ribaci rayuwa to ya kwanta da wuri kana gama sallar isha ka koma gida kai kwanciyarka za ka samun kai sa ƙarfe goma sha ɗaya sha biyu kai wajen awa biyar kana bacci ko hudu za ka tashi sai ka sallah ta nafularka sai ka ƙara koma kwanta ƙarfe ɗaya ƙarfe biyu uku sai ka ƙara tashi sai ka zaman ka sai sake farin ka ko hudu ka tashi in haka zama ɗabi'arka za ka samu alkhairai a duniyarka da lahirarka Allah ba mu iko yi amma abu ne mai wahalar gaske suka ce ai ko ba shi ma ya magana ko yace idan ka juwa ne ba banza ba in bai budare ba to ya budana mana ba a samun ɗaukaka ko a duniya sai an hana ido bacci ko tarumul izza sun mutu namu lailan yace kana son ɗaukaka kuma kana bacci da dare tun daga isha har asuba kullum kana bacci kuma ka ga zama mutum mai kima mai daraja a wannan ake ma yace to wannan fajnun kununun kai ma kana haukan kake na wannan hauka ne ai ba a zama haka ai ba zai yiwu ai dole sai ka hana idan ka bacci to ko ba za ka hana gaba ɗaya ba ka kwanta da wuri hirar dare ka daina kana so da isa kuma gida ka kwanta tara ta kai bacci kullum da shin ka har ya saba za ga goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya biyu uku wata ma ishe ka kuma ka tashi ba ka jin wani bacci komai har daga nan har ka sallah asuba Allah sa mu dace ina miki yace wa itiyanihi Allah faɗa cewa kuma zai zo shi ran tashin kiyama wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa na fata an gane Allah zai zo wani irin zuwa Allahu alam amma nayi imani magana ta kare mimma anzalahu ya kai fi kitabihi dukkan dai abin da Allah faɗa da siffar sa cikin littafin sa wa nadaka bihi rasuluhu ko manzon Allah ya faɗa game da Allah da siffar sa ko sunan shi to kai imani da su a yadda aka faɗe su yace abu na biyu ikibaru rasulihi sallama bi zalika manzon Allah ya bada labari dangane da siffofin Allah bima warada saboda abin da ka samu wa sahha anhu wanda kuma ya inganta manzon Allah ya faɗa akbara haka ne min min akbarin sahiha wato maganganu ne suke sahihai sun inganta manzon Allah ya faɗe su yake cewa a wata magana wa harisun sariha hadisi ne ga shi bayyananne ka kaulihi sallallahu alaihi wasallam kamar da manzo Allah yake cewa ya da hakullahu da rajulaini Allah zai yi dariya ga wadansu mutane guda biyu ban tashin kiyama mutane ne guda biyu suka yi wani rikici a duniya sai daya ya kashe daya na ba an gane aga kaidar da aka sani ta farko duk wanda ya kashe mutum babu dalili babu hakkin shari'a ran tashin kiyama shi wanda aka kashe din zai je dauko shi a cikin taron mutane a kiyama dan koshi ya ci riko wuyinsa ya zo da shi gaban Allah ya ce ya rabbi ta alhada bima za ka tsare ya laka tambayewa ne me namar ya kashe ko eh wato ya ka karanta gaban Allah alima masa yanci a bashi haƙƙin sa kenan na fata an gane to su waɗannan daya ya kashe daya kaga me yake jira yana jira kawai gan shi a filin kiyama don koshi to kuma da aka je filin kiyama kawai bai yi aure ba sai gan shi ma shi wancan kan gashi tana aljanna shi ma da aka kashe ɗin an tiya tafi tafi aljanna bai gan shi a filin kiyama ba kuma ta an gane kawai sai gaya ga hayar aljanna sun haɗe kaga abin da fara to ya kai haka ko to bayan da kashe shi yayi abin da Allah yake so ya tuba Allah ka tuban sa yayi aiki mai kyau ya mutu kuma da imani shi kenan magana ta kare shi kuma wancan da aka masa dabira din sa haƙƙoƙin sa kuma Allah ya biya masa wata hanya daban an ƙara masa darajoji a lahira magana ta kare na Allah ne laifin kuma ya faɗi hukuncin sa ya gama kayan shi to sai Allah ya musu dariya kaga ne mun ga cewa Allah yana dariya me yasa manzo Allah ne faɗa kuma na yi imani magana ta kare na fata an gane yace kilahuma yadkhulu aljanna yaqtul ahaduhuma al-akhar daya ya kashe daya amma duka kuma sun shiga aljanna wa qawlihi da fadin manzon Allah wani hadisi yace la tazalu jahannama yulqa fiha wa hiya taqulu hal min mazid yace wutar jahannama ran tashin kiyama Allah ka tsare ko hango ta karmi ya Allah ana wulla mata mutane da aljanu ana wulla su cikin wutar jahannama ana kora su tawaga tawaga ko rubuta cewa Allah ya tabbata kin cike ne Allah ya cewa yawma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid yace kin cike ne ke jahannama yace ya Allah akwai ƙari ne mana wata gaba kenan ko ana ta tura mata Allah ka tsare mu da zuri'ar ya Allah ana cikin wannan a ƙarshen lamari sai Allah ya sa kafar sai taka ta ko diga da gen sai taka ta din duniyarsa sai ta haɗe ta dunkule sai wani ƙara kakkat wannan manzan Allah ne faɗa na yi imani da haka kuma dole ka yi imani da haka din mai sarrafa ina fata an gane ya ce za a ce wa jahannama kin cika ne wata kudu hamin mazina cewa ya Allah akwai ƙari ne ko eh ina miki ya ce hatta da rabul izza fi harijilahi har sai Allah maɗaukakin sarki ya taka ta da kafarsa ya danna ta da kafarsa ma'ana ta haƙura kenan ko ta gama goranta dan ya tabbata a hadisi cewa za a zo da zahar na filin kiyama a siffa ta wani abu daban an sa mata ragama ko linzami ragama ragama a jikinta ya kai wajen dubu saba'in kowace ragama mala'ika dubu saba'in ne ya riƙe ragama ɗaya amma suna ja tana ja saboda bala'in jahannama zai fata an gane a ajiye ta filin kowa yana ganin ta an ture dan mutu ana cewa kin cika tana ya Allah akwai ƙari ba ta cika ba kenan yar bala'i Allah ka mana tsari Allah ka mana tsari jahannama Allah ka tsare mu da jahannama ya Allah to a ƙarshe dai sai Allah in ji manzon Allah ya sa kafarsa ya taka ta ko kuma ta ruwaya ya sa dunduniyarsa ya taka ta ta haɗe gaba ɗaya ta dunkule ta ce kat kan manasta sai kara shi ke an gama ya ce wa fi ruwayatin ko haka ne ko a wa fi ruwayatin kadamahu a wata ruwata ce saka din duniya ya ce na ne bayan da wuya ba zuwa ila ba'adin sai sashen ta ya haɗe da sashe kawai fata ƙulu ƙaƙƙat ya yi wannan ƙara wa ƙaunar hussar salama ya tsanani yanzu da rabbuna lis sama'i dunya hadisi na gaba manzo Allah ya faɗa mana cewa ubangijin mu Allah ne sako sararin duniya saman duniya da ake ganin ta saman duniya wannan kullu latin a kowane dare kina yabqa sutul laylil alatir in aka do sulusun dare na karshe dare gaba ɗaya awa nawa ne awa nawa ne dare wani lokaci sha biyu wani lokaci goma sha ɗaya wani lokaci kuma sha uku ba ka yake ba yana zuwa yana da guwa wani lokaci eh idan aka yi tsakiyar rana ga ai rana ta fiwa sai ga an kai bakwai bayan magariba ba yau to shine kusan bakwai irin yayi ga yaron to sai ka kasa shi gida uku in ka dauka sha biyu awa sha biyu yake ka kasa shi gida uku sha biyu nawa nawa kenan huru hudu sai ka dauki hudun hudu hudu daya hudu daya nawa kenan takwas to hudun karshe ne so shi na karshe to wani lokaci ne mai daraja mai tsada wanda sai waɗanda Allah ya zaɓa ka tashi da su shi ibada suka ce malamai idan kana saban Allah to ba zai baka da mutahiri wannan lokacin ka shi ibada dan ba zo ka saban Allah da rana ko ya tashi ka a lokacin mai darajar nan ka tashi ka ibada shi yasa ko zaka sai in ka farka a irin wannan lokacin to Allah na nufin ka kai wata ibada ne ko shaɗan ya hada kai alwala kai sallah to ka tashin kawai ka ɗaga hannu ka roƙi Allah duniyarka da lahirarka ba kai sallar ba ma kai ka roki Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana qina azaban nar khalas ka dogi shedan ashe Allah kai so ka roke shi ko ta yi ina fata an gane saboda shi mai badawa ne to ce idan aka zo cikin dare na karshe yana saukowa to wani saukowar da yake wani irin saukowa sai ka ce baka sani ba amma ka yi imani saboda manzon Allah ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ina ba ta an gane ko Allah fa ya kula cewa man yad'uni waye zai roke ni in ji Allah fa astajiba lahu la amsa masa ka duba ka ubangiji da kansa fa yace wane ne zai roke ni wani bukatarsa ni kuma Allah na amsa masa kaga wannan da ya kamata duk wani mutum ya sa wa kai shi ka'ida ya tashi a wannan lokacin tunda yanzu Allah kawo ga wayoyi sai ka sa alam a wayarka to amma matsalar shi ne in baka yi bacci da wuri ba ko ka tashi ba ka dan magaru idan ka bacci ya ci karfin idan ka amma ka ba kanka hakuri ka saba bacci da wuri kana sallar isha in ka koma gida kawai kai kwanciyar ka ba shi kenan ba dan ka samu wancan abin da kake so na daraja lokaci ne mai tsadar gaske Allah ba mu ikon tashi a lokaci ko man yas'alani fawdiyahu waye zai roke ni bukatunsa na amsa man na bashi abin da ya roka hagan kana so kana da bukatu a gun Allah to samu lokacin nan kana tashi ko da yaushe kana addu'o'i sai daga Allah na biya maka bukatunka insha Allah yace man yastaghfirni fa aghfir lahu waye zai nemi gafara ta in gafarta masa ka duba Allah ne da kasance wannan magana yake kiran bayi su tayi su roƙe shi ya amsa su tayi su nemi gafara ya gafarta su nemi biyan bukata zai biya bukata amma lokaci ne kuma da galibi mutane a cikin gafara qaulihi sallallahu alaihi wa sallam da fadin manzon Allah a wani hadisi da bazai ke cewa ko Allahu ashaddu farhan bi tawbati abdin min ahadikum bi rahilati lalaka cewa Allah ya fi tsananin farin ciki ya fi wani mutum ya fi ɗayan ku farin ciki ko kuma Allah na farin ciki da idan ba sai roƙe shi gafara da tuba in kai sako mai yawa ka zo ka tuba da gaske to Allah yana farin ciki da haka sama da mutumin da aka faɗa wani dogon hadisi ya tafi a cikin jeji da raƙumarsa ga ruwan shansa a kai ga kayan abincinsa yana cikin tafiya sai zai sauka ɗan wani guri zai huta ya dan sauka bacci ya dauke shi ita kuma dan mata da bai ta dan kiwonta kan da ya farka kawai sai da ya mai ta sama da babu babu rakuma da ruwansa da abinci suna kan rakuma ya nema sama da ƙasa babu hagu da babu babu alamar ta ma kuma sahara ka kama hanyar libya Allah kiyaye kawai ne wani guri ya kwanta ya hakura ma zai mutu dan ya san mutuwa zai ba abinci ba ruwa ba komai yana wannan yanayin kamar zai mutum kamar ya ne ya yi wani abu kamar gyangyaɗi haka ko da farka ya kawai ga raƙumar a gabansa a durkushe tsabar murna da jin daɗi sai ce ya ubangiji Allah kai ne bawa na ni ne ubangiji sai canja amma haka ba haka yake so ya faɗa ba to wannan farin cikin da ya yi saboda ganin ta dawo da komansa a kai to Allah ya fi farin ciki in ka tuba gare shi na fata an gane yasa mutum kullum kana tuba a gun Allah yana farin ciki da haka kuma haka yanzu mun gane cewa manzon Allah ya faɗa Allah yana farin ciki mun yi imani da haka magana ta ƙare na fata an gane yace wa qawlihi lil jariya da faɗin mazala ga wata kuyanga ita kuma kuyanga ce da mai gidanta ta tafi yin kiwo a bayan gari da dabbobi sai aka samu wata dabba ko rago ko akuya za ta kasa tarsa ya za ta yi da wannan babu ka a hannunta ta samu wani falalan dutse irin mai ɗan faɗi kamar faranti kuma ga kaifi ta ce yanke dabbar da shi to ta gawa mai gidanta gashi nan dabba ka za ta kasa na yanka to shi kuma sai ke tunani ai ita da farko mace ce za a iya cin yankan mace mata kunna sannan kuma yanzu bai masu ni ba musulma ce kuma ba ma musulma ba ce to wani abin ba za ta taɓa ba bari a je gurin manzon Allah a je fatawa ana da ta kirawo wannan ita kuyangar suka taho gurin manzo Allah sai tambaye ta aina Allah ina Allah yake ta tafi sama yana sama wa man ana to ni da nake magana waye kace an rasulullah kai manzon Allah ne yace kama yan tata musulma ce ba maganar ma a tabbata ba zai ta yanta ta mata bauta dan musulma ce na ba ta an gane to ga abu nufi anan ya ce wa zariya din nan a wannan hadisi da miki ya ce aina Allah ya ce wata ina Allah ko alarti sama ta ce yana sama a ga manzan da ta faɗa manzan Allah kuma tabbatar da abin ta faɗa cewa Allah yana sama yanzu ka tambaye ka Allah yana ina in ka ce baka sani ba to ka zama zindiki na fata an gane zindiki ne kai dole ka ka kai tsaye ba wani shakku Allah na sama mama cewa wai ba a yi wa Allah mahalli ba a cewa yana sama baya kasa shi Allah baya kudu baya arewa shi Allah nan kafirci za ga karhi da kansa na kafirta kansa aiko tunda sun karanta Allah gaba ɗaya masa kace to shi Allah kawai idan ka hada ba da ba da ba in ka hade ya zamo Allah ya tsaka kafirci ce to shine abin da ake mun faɗa dole ka yadda abin da Allah ya faɗa game da shi ko manzan Allah ya faɗa kawai magana ta ƙare. Zai fata an gane, a ya ƙur'ani da ya kawo shi Allah ya zai sakan al'arshi, da aka tambaye ka al'arshi yana ina. Imam Shafi ta idan ka ce yana baka sani ba, ka ce maka zo da matsala. Zai fata an gane. Ya ce mata ainihin la, idan ta ce masa fi sama'i, قال انا من yace to ni kuma wane yace qalat anta rasulullah yace kai manzon Allah ne qala sallallahu alaihi wasallam itikaha ka yanta ta fa innaha mu'mina wannan mu'mina ce wa qawlihi da fadin manzon Allah a ranar da bai cewa yaqbidullahu al-ard yawm al-qiyama wa yadawi as-samaa bi yaminihi thumma yaqulu ana al-maliku ana maliku ad-dunya al-ard yace ran tashin kiyama Allah da danki ƙasa gaba ɗayan ƙasa da danke ta da sammai a daɗe ta duka a daman Ubangiji sai ya ce gaba ɗaya ina masu mulkin duniya a gaba ko ba mai ba da amsa ko ba mai cewa kala liman mulkul yau ba wanda zai ce kala inda mulki cikakke dama na Allah ne na fata an gane to dole ka da haka Allah zai danki ƙasa gaba ɗaya a wata sura ma a wata aya Allah ke cewa وما قدر الله كقدره والأرض جميعا قبل يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ko Allah ne faɗa dukkan ƙasa da abin da yake cikinta tana damƙar ubangiji sammai da gaba ɗaya zai dunkule danke su a hannunsa subhanahu wa ta'ala dole ka yi imani da haka ina fata an gane ya ce abu na uku ikiyaru salafu sali tabbatarwa ta magabata na ƙwarai minas sahaba wa tabi'ina daga cikin sahabbai da tabi'ai wala imatul arba da manyan malaman duniyar nan guda hudu bidiwanin lahi alaihim bi sifatin lahi ta'ala duka sun tabbatar da siffofin ubangiji wa adamu ta'awilihim laha dukkaninsu ba a taɓa samun ko mutum ɗaya cikin sahabbai ko tabi'ai ko waɗancan manyan malaman da suke tawilin sunan Ubangiji ko siffarsa ba, babu basi ba. Na fata an gane. Ya ce, au raddaha ko kuma su raddin sunan Allah ko siffarsa. Au mene ne, ikiradiha an zahiriha ko su fitar da asalin siffar Allah daga zahirin Allah ba taɓa samu ba. Yadda Allah ya faɗi siffa game da shi har kuma suke faɗa. yadda manzala faɗa game da siffar Allah haka suke faɗa ba a canja mata cewa da ji ne ba da kulle ba wannan ka kawo ta bid'a kuma ta da kulle na fata an gane yace falam menene yathbut ala sahabiyyan ba taɓa samun ko da sahabi wahidan guda ɗaya ba ta'awwala sifatu min sifati Allah ta'ala da ya tawilin siffar Allah ba taɓa samu ba sahabin manzon Allah ya tawilin siffar ta ubangiji ba taɓa samu ba yace aurar da ha ko ya raddinta au qala fiha inna zahiraha gara muradi ko kuma yace ai zahirin wannan ayar ba abin da ake nufi bane kamar da Allah yake cewa in yi magana cewa kamar yadda su su faɗa yan bid'a in Allah ya magana hannu yace ai ana nufin kudura to ba haka ba taɓa samun sabiya faɗa ka ba in Allah ya ce hannayensa sai kai ka ce hannayen Allah shi magana ta kare kawai bal kanu min rabbi ko bi madluliha bal ma da suke shine sun yi imani da asalin abin da aka faɗa na wannan siffa ta ubangiji ba sa tawili wa yahmilunaha ala zahiriha sai su fassara ta a cikin zahirin abin da aka faɗa wa hum ya'lamuna anna sifatillahi ta'ala kuma sun san cewa siffar Allah madaukakin sarki ya saka sifatul makhluq muhaddisina ba ta kama da siffar waɗansu halitta siffar Allah daban take da siffar halitta don haka nan an ce gani kar ka ɗauka yadda gani yake ka sani haka ganin Allah ke ba haka bane ko mun sha buga misali ma ai ko a cikin halittar Allah ya gani ma daban-daban ne ko ai gani daban-daban ne yanzu ga ka dan adam da Allah karrama dan adam ya ba shi kaza ba shi kaza amma da za a samu duhu mai tsanani to ba za ka iya ganin ko hannunka ba ko ba gama ne ko hannunka ba za ka gani ba amma ga ka duba tsirin su gafiya ma malakantattu masu cin mushi da nisa suna ɓoye cikin tsakiyar dare su kulliya su waye ga sunan ba a dare to kuma sai ka ce duk gani iri ɗaya ne gani ba iri ɗaya ba ne na muddin halittun ma kenan to na kuma ga ubangiji to shi ne ya ina miki ya ce mai karɓi ko wa ƙari su ilal imamu malik ya ce an tabi imamu malik rahimahullahu ta'ala an ƙaurihi azza wa jalla dangane da fasalar wannan aya da Allah ke cewa ar-rahman ala arshi stawa wani zai ce masa ya imam wannan ayar mai take nufi Allah mai rahama ya daidaita kan al'arshi me ake nufi qala sai ce al-isra ma'lum kaga ce isra ai ma'lum kowa san me isra daidaita kowa san me gidim daidaita abu ne sannan ne kawai wal kaifa majhulun amma cewa ya ya ya daidaita wani irin daidaito wannan babu wanda ya sai wasu alu alhu bid'a tambaya game da haka mata bid'a an ce a wasu ruwaya sai ce wa ƴan agaji ko a kori wannan a makaranta kada ya ƙara zuwa makarantar nan ta ya kore shi a makarantarsa saboda dan bid'a zai bata musu lamarin ba a buƙatar sa a wurin aka kore shi a ci wa qala imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala imamu shafi'i Allah masa rahama yake cewa amantu billahi nayi imani da Allah wa bima da anillahi nayi imani da dukkan abin da yazo daga Allah ala muradillahi nayi imani da su kuma a bisa yadda Allah yake ni mana duk sunan da Allah ya faɗa wa kansa ko siffar da ya faɗa kansa to nayi imani da ita akan yadda shi Allah ya faɗa shi kenan ba huta ba aga imanin kana lafiya ko ba wani magana tawili a shi ya ce wa amantu bi rasulillahi na yi imani da manzan Allah wa bi ma za an rasulillahi da dukkan abu da daga manzan Allah ala muradin rasulillahi a bisa muradin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kan imamu ahmad rahimahullahu ta'ala ya kulu imamu ahmad ta gwada su ne manyan malaman duniya imamu malik imamu ahmad imamu shafi'i abu hanifa mamalaki cewa يقول في مثل قوله الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل في السماء الدنيا إلى سماء الدنيا yace yayi magana dangane da maganar mu da yake cewa Allah na saukowa saman duniya da kuma yake cewa wa inna Allah yura yawmal qiyamati lalle shi Allah za a ganshi ran tashin kiyama duk mumini da ya mutu da imani ran tashin kiyama zai ga Allah Allah ka saka mu a cikin su ganin Allah ya fi aljanna ma daɗi haka tabbata a hadisi bayan an shiga aljanna salata ne zai musu ya ku yan aljanna dukkan abin da na muku alkawari a duniya kun samu aljanna ya Allah mun samu babu wani abu da kuka rasa ya Allah babu komai ai mu komai alhamdulillah komai ɗari bisa ɗari to akwai abu ɗaya ko na ta muku ai bayan aljanna ma wanda dai na mazidu za mu ƙara muku wani abu ko ba ka bane to sai Allah ya yaye hijabi sai a ga Allah to ganin Allah daɗin da za a jima ya faɗi na gaba ɗaya Allah ka saka mu a cikin su yake cewa wa kame wa ina ne wa annahu da kuma faɗin sa da yake cewa shi Allah madaukakin sarki ta'ala ko ya'udi yana yin al'adabi wa yadhaku yana dariya wa yagadibu yana fushi wa yarda yana kuma yarda wa yakrahu yana kuma kin wasu abu wa ya hibbu yana son wasu abubuwa na fata an gane duka waɗannan sufofin Allah ya faɗa wa kansa ko manzon Allah ya faɗa wa Allah sufofi ne na ubangiji sai ce kana ya ƙulu imamu sai ke cewa irin waɗannan ya ce yu'minu biha dole a yi imani da su wani sadduku biha mu gaskata su la bi kaifin kada ka ce ta yaya yaya Allah yake fushi yaya Allah ya ce kaza ba a faɗa tun da Allah ya ce yana so yana mamakin wasu ya yarda da wasu yana kin wasu kawai ka yarda da haka shikenan na fata an gane wala ma'ana ya'ani annahu yulu bi anna Allah ta'ala yanzilu wa yura haka ne ko yace abin da ke nufi annana mu mu'minu mun yi imani bi anna Allah ta'ala cewa lalle Allah ya sarki yanzu yana saukowa wa yura kuma za a gaishe tashin kiyama wa huwa fawqa arshihi ba'in mikaki amma shi kuma Allah yana kan yana saman al'arshinsa yayi nisa ma da dukkan halittunsa amma kuma za a ganshi na fata an gane tunda shi zai bada ganshi ai ko ba ka bane zai zo zai sauko kuma Allah ya faɗa manzo Allah ya faɗa sai mu imani shi kenan eh ina miki yace walakin sai dai la na alamu kaifiyatin nuzul ba mu san wani irin sauka Allah yake ba walar ru'ya ba mu san ganin ma ya za a yi ba walal istiwa ba mu san daidaitun da Allah wani iri ba ne wala ko walal ma'ana al-haqiqiyya lidhalika yace wal mu'min wajibin shine kawai ko menene bal nususul al eh haka ne yufidul amru fi ilmi zalika ila Allah kawai ka'iri mu mai da al'amarin game ga Allah mu mai da wa Allah al'amarinsa da ya ce ya yarda da wasu ya yi fushi da wasu zai sauko ko yana saukowa duk abin da Allah faɗa ya da ta da arshinsa to mu yi imani mu bar lamarin ga Allah ya faɗa yana yi yana yi shikenan ya yake yi Allahu alam tunda Allah bai so ka sani ba bai faɗa maka ba sai kai imani shikenan ta huta na fata an gane ehe yace wa mujibi ko wa muhi ila nabi sallama wanda shi Allah kiwa annabi sa wahayi game da wannan wala yuraddu ala rasulillahi daka wala min yuraddu ala rasulillahi ba mu zalla raddi ba la wala nasifu Allah ta'ala bi aksari ma wasafa bihi nafsuhu ba za mu siffanta Allah da sama da abin da shi Allah ya siffanta kansa ba iya abin da Allah faɗa game da shi ka faɗa iya nan babu misali babu surantawa babu cewa kaza a'a yadda Allah ya faɗa yana da hannaye yana da hannaye ga shi ya maza Allah faɗa zai taka jahannama da jin duniyarsa ya za a yi Allahu ala ka za mu gana ta ƙare ko Allah ce Allah zai zo filin kiyama wala malaku saffan saffa wani irin zuwa Allahu ala shi kenan ka huta kawai ina fata an gane yace wa wasafahu bihi rasuluhu da irin abin da manzala siffanta Allah bila haddin babu iyakar cewa wala gayatin wa nahnu na'lamu anna Allah yasqa misli shay'un wa huwa as-sami'ul basir saboda mun yi imani mun sani cewa shi Allah babu wani abu da yake kama da shi wa huwa as-sami'ul basir shi mai ji ne ko mai gani ne magana ta ka da shi yadda Allah ya fara ka faɗa haka kuma kai imani da haka babu surantawa babu kayyafawa su wa'ancan masu kokarin su siffanta Allah din ko su korewa Allah siffar da ya faɗa suka ƙarshe ƙoƙarin su kore wa Allah siffa wai ba a haɗa Allah da siffar wani su suka tunanin abin sai su kore ma Allah gaba ɗayansa ina fata an gane haka wanda yake magana cewa dole sai ya baka misali na ubangiji ya ce ba fari bane ba baki bane ba kaza bane ba kaza bane baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabar baya yamma a ƙarshe dai sai maka me kawai babu ba ga an shiga mace ba kuma ta ƙarshe kira yasa kawai da Allah ya faɗa karka dogon magana yadda manzo Allah ya faɗa game da Allah to ka faɗi iya haka kai imani a zuciyarka magana ta kare ba a surantawa Allah ta mu dace Allah za mu tsako to shikenan sai sati muna rayu kuma sai mu karanta dalilai da suke na abin eh سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله